ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha takwas ga watan Al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a kalandar nasara kuma ko kalandar miladiya uku ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken a duniya zillun zahil duniya inuwa ce mai gushewa wallafar ɗaya daga cikin malamai masu da'awa a ƙasar Saudiya Abdulmalik ibn Muhammad ibn Abdulrahman Al-Qasim hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na goma daidai har yanzu malam na koro mana bayanai da misalai da madogaru ko manazarta dangane da wannan suna ko wannan take na littafi cewa duniya inuwa ce mai gushewa za ta zo ko mutum zai shigo cikinta ya cimma wasu wasu su tafi su bar shi shi ma kuma ya tafi ya bar wasu kamar yadda shi da ya cimma wasu to wasu ma sun cimma shi yadda wasu suka tafi suka bar shi to shi ma zai tafi ya bar wasu har zuwa zo lokacin da za a naɗe ta gaba ɗaya ya zama na ta riga ta ƙare ta ɗau hukuncinta na cewa an rufe ta kuma mutane sun koma ranar lahira. Muna shafi na goma sha bakwai, za mu tashi maganar Wuhaib ko? Bala Wuhaib ibn al-Ward. Bala yake cewa bismillahir rahmanir rahim. Kala Wuhaib ibn Wardin Wuhaib dan Ward. Allah ya mashi rahama ya ce shi wannan malami ɗaya ne daga cikin mutane masu duhudu da takatsantsan da ilimi ta fagage ma da dama ya shahara musamman ta fuskar yadda aka san shi da kalamai na zuhudu da gudun duniya da miƙa wuya da tantance cewa lallai duniyan nan kam gushewar fa za ta yi fa ya shahara irin wannan fage da sauransu yana da riwaya ta hadisi waɗanda ya a wajen bajaman malamai shi ma kuma ya karantar da wasu ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ɗari da hamsin da uku to shi ke faɗar wata magana yake cewa ittaqi an tasubba iblisa fil alaniyati wa anta sadiquhu fis sirri ittaqi ka kiyaye ka guji an ta subba iblisa fil alaniya ka riga zakin shaida a cikin mutane kai ne a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma wa anta sadiquhu fis sirri abokin ka ne a boye ita wannan munafunci ya kai munafunci wannan cin amana ta iblis ta kai cin amana tare fa ake kulla komai a buga a kwashe a raba amma ko mutum ya kai na ka shedan na banna shi ne yake bannar shedan ai bai da kirki shi ne bai da kirkin bai ce in dai har ka yadda za ka iya la'antar shedan ko zakin shi kenan da ma'anar la'ana a fili ya zama na baka da alaka da shi a boye shi yadda ya buga ya kai ya komo kai ba yaron shi bane ba kuma mai gidan shi ba ne, kai ba abokin hulɗar shi ba ne, duk ba ɗaya ƙanwar biyu. To, Wahaibu ya kawo magana mai muhimmancin gaske. Kamar yadda muka ce shi Wahaibu yana da hadisai da yake riwaya, daga cikin hadisan shi akwai hadisan da ke cewa mallam ya wa lam yuhaddis bihi nafsahu wanda bai yaƙi ba kuma bai labartar wa zuciyar shi cewa ya yaƙi zai yaƙi ba, to mata ala shu'ubatin minan nifafi wannan mutumin ya mutu yana da wani bushi na munafunci shi ke da wannan da wannan hadisi yana da hadisai da yawa da hatta su a neman muslim sun sun fitar da shi to sai ce fa haza iblis wannan dai shine iblis wannan ga kuma rai rayukan mu dinna innan nafsa la'amaratun bisu la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama garan mu dinnan al'amaratu bisu'i mai horo da umarni da mummunan aiki wal hawa ga kuma son rai ga iblis ga rai mai umarni da mummunan aiki sannan ga son rai arsu fila'ahum wannan fi'ilin na arsu an fi rubuta shi da arusa da masu malamai da suka bincike al'amura da faɗi suke ana rubuta shi a haka amma na jirjiddan arsa ake rubutawa kama aka ce arusu ɗin to yana da ma'anar arsa ne man ce arsa shine kafa abu ko dasa abu shine shi shi abin da yake nufi da shedan da rai mai umarni da sabawa Allah wal hawa da son rai arha qila'ahu to daga sun kafa bukkokinsu ko sun kafa tantunansu ya suddul muslima an dini domin su toshe musulmi daga addini dama wannan ita ce babbar ajandar shaidan da kafirai wanda abokan aiki ne innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun ladina kafaru ila jahannama yuhsharu to sun kafa kantinansu da ganuwoyinsu ya suddul muslima an dinihi domin su kange musulmi daga addini wa yuzayyinu lahu al-asarat domin su kawata mashi ayyukan sabo sai ga shi aikin sabo baya daukar shi da damuwa bai ganin tsadar shi bai jin kunyar aikatawa baya hararo halakar da ke ciki fa innahum ya'maluna fi hadhihi ad-dunya su suna aikata haka ne a wannan rayuwa ta duniya bisaddihi 'anil haqqi domin kare shi daga barin gaskiya wa tazyinil ma'asiya da kuma kawata mashi ayyukan sako to shedan haka yi da kai ya komo kawai sai ga ya halakar da mutum anan shi mai littafi ya ambaci wasu abubuwa guda uku wanda su ne rukunai da ke halaka mutum amma in ka duba za ga limamu shafi'i shi da ya zo guda hudu ya faɗa a cikin wasu baituka kamar guda uku shi hudu ya faɗa yake cewa in ni butulitu bi arba'in tarmina ni bin nabli kad nasabu alayya sharaka ya limamu shafi yake cewa in ni butulitu bi arba'in Allah ya jarabce ni da wasu masifu guda hudu tarmina ni harbi na suke ta ko ina na bullo bin nabli da kibiya kad nasabu alayya sharaka sun kafa mana tarko da an yin haka sai lissafa sai ce iblisu wa duniya wa nafsi wal hawa min aina arjuduna hunna fikaka yace iblis shine maki na farko inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir wa duniya sai kuma duniya الدنيا ملعونة ملعون ما فيها illa zikirullahi wa illa zikirallahi wa ma wala aw aliman aw muta'allima biyu kenan duniyan nan da muke ci za ga yadda Allah ke ta siffanta mana ita ba komai ba ce ba ta fi ruwan sama ba da ya sauka ƙasa ta tsotse aka gama ta bushe aka ɗiba ƙura an gama awa ashirin da hudu kuma an gama wannan rayuwar ma haka take wala hawa sai kuma sware inna lahawa kamar yadda wani mai hikima ke cewa inna lahawa da huwa lahawanu bi aini wa sari'u kulli hawa sari'u hawani da sarai da wulakanci ciki ɗaya suka fito gwargwadon yadda kake gaggawa zuwa ga aikata sarai gwargwadon yadda kake gaggawa zuwa ga wulakanta in ma fi duniya wa in ma fi lahira sai ya ce wa nafsi sai rai ran mutum la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama wa inna an-nafsa lawama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu ran nan da ke jikin mu san kai mu ya baro ne wa ina haka al-imamu shafi'i ya lissafo su a matsayin manyan masifun da dan adam ke ke ke gwagwarmaya da su a wannan rayuwar ba daga karshe-karshen nan kuma ka iya ƙara wayar hannu sai ta zama ta biyar don ba ta fi iblis banna ba abin iblis bai bi ta banna ba duk banna wani lokaci ma iblis bai iya banna sai ya zo ya roki waya don Allah ki zo mu je sai a a ni ina da wasu activities to nawa zan baki in ya dan biya ta kawai sai a je sai a dan yi post ba dan yi sharing ba dan yi liking ko kaza ko kaza shikenan to da kai da alimamu shafi'i zai dawo akwai alamun sai ya kara da waya lallai zai kara da waya zai zama ga iblis ga farai ga rai ga ga duniya to ga kuma wayar hannu to amma dai anan ma da ya kawo guda uku ne don babi na misali don cewa waɗannan ababe za su iya kanke mutum daga bin Allah kowane yana da alaƙa da ɓangarori na rayuwar mutum ko ya amfani da ƙuruciyar mutum sai saurayi ya baibayi sai mutum ya biye wa duniya sai shaidan ya zamar da shi shikenan an gama da shi ko kuma ya amfani da karfin tattalin arzikin mutum ko ya amfani da mulki da mutum ke da shi kwanakin baya mun faɗa maganar da malamai ke faɗi suke cewa wata ni'ima guda biyu tun a da Allah ya duniya waɗanda ya ba wannan ni'imar ba su da yawa ya baka mulki kuma ya baka adalci ɗaiɗai ne suka haɗa in ka ga ruwan adalci gun talaka ne dama bai ba ma inda zai zuba adalcin galibin masu mulki kuma zalimai ne innal muluka idza dakhalu qaryatan afshuha innal muluka an sa alif dala istigraqil jins dukkan su sai dan kadan wanda shi bai canza lissafi in dai suka shiga gari afsadu a za su bata kasar wa ja'alu a'izzata ahliha adilla masu mutuncin garin sun wulakanta su kaga ya ce shi ba mushi wa'azi wai kama na bai san mukani na bane ni zai ce ma Allah ya ce bai san muna kan sharafin mu ba sai da muka yanka dole a ci wannan ka zaka je na faɗi Allah ya ce wa kazalika yaf'aluna har duniya ta kare haka take haka suke yi ga adalci ga mulki da giyar shi da sandar shi da karfin shi kali to sai ma da ce akhil habibu ya dan uwana masoyi ad-dunya midmaru sabbaqin ita duniyan nan da ka gani fage ne na masu tsere midmar shine irin hanya da ake shatawa inda masu tsere ke bi kila tseren doki kila tseren keke ko tseren mashin ko tseren mota ɗan wannan wurin da ake ware masu wanda a wannan fagen za su zo su ta sheka gudu shine midmar sabbaku kuma shine mai gasar tsere wanda ya shiga musabaka ta tsere to ita duniya bata wuce ɗan wannan filin da kake gani ana barin ma masu tsere ba wanda in ka je ka kalla ai kwanan na dan yi a nan filin polo ko in ka ɗauki iya filin da aka ware wa masu dabbobin da ke rako abin nan dawakan da ke tseren bai kai ɗaya bisa goma na filin polon ba ɗan yanki ne haka kaɗan to haka duniya take ya ce wa kadin na aka da lagobaru ga kuma ƙura ta turnike ko'ina wa khafiyar sabiku wanda ya shiga gabanka kuma ya tsere maka kuma kura ta shiga tsakaninka da shi ya ɓace maka kaga wannan ma salon zancen da ya bayar yana nuni ga cewa to gasa ce ta dabbobi kenan akwai wanda mawaki ne na cikin mawakan mu na Hausa ko wanda ya ta lissafa abubuwan hawa jirgi ya dubu bakwai fanda ce dubu bakwai mashin ya kuma zai ce kura ta tarnike sama masu balaga suka ce a bai ci ba shi ya gama suranta wani abu da bai sani ba ne sai ba shi rigar abin da ya sani ya fito daga karkara kar ya ce jaki doki su mai dariya to sai ya faɗa na binnin mota jirgi mashin waye to kuma shi bai san suna hayaki ba amma da ka haɗa mota dubu kai magana kura kake ba maganar hayaki kake yanzu to sai ya gama siffanta masu hayaki sai ba su siffar masu kuraji ne masu balaga suka ce a mai gyara a nan hayaki ya turnike sama zai ci amma tun da shi bai san suna hayaki ba amma da ya san doki ya haɗa ko kura to ga wanda yake gabanka ka san kuna sai dai mutum ai kokarin ka shiga gaban shi kana ta yunkurin ka shiga gaban shi sai kura ta tashi ashe ya wuce ka yana gabanka kuma kura ta rike ka baka gani shi balantana ka suranta tazarar da ke tsakaninku wannan su filmi dimari ga raguwar mutane a wannan fili da ake tsere a ciki bai na farisin tsakanin wanda ya hau doki wa rajilin da wanda yake a ƙasa wa ashabi umurin mu'akkira da kuma waɗanda suke haye akan jakuna masu kafa uku ko mai guntulalliyar kafa ko mai ko gurgun jaki duk ga su nan kai dai naka jakin lafiyar kilo amma wani ya tsere maka ma kasa gane me ke faruwa to shine ya kawo wani baiti yake ta saufa tara idan jalal gobaru saufa tara sannan zaka gane me ke faruwa idan jalal gobaru in kurar talafa a farasun ta taka am himaru wai doki ka hawo ko ko jaki ka hawo in kura ta yi kura ba za ka gane ba to amma ɗan jira kurar talafa to yana cewa duniya ma haka take wai yanzu doki ka hau ka yi ma Allah ɗa'a kenan ko ko ko jaki ka hau ka matsalar himari amma ka ɗan jira kurar talafa mai kurar talafa a mutu laikun kabari tambayar kabari sai jara to yanzu ba kura talafa an ce wannan wani ana ana fafa da yaki masifar yaki ce masifa sai zai samu wani abu da shi wai mai na hawo malam dalla malam mai na hawo yace sofa tara idan dalal gobaru ka bari kura ta laba ni ba zan faɗa maka ba a ta a farasun ta ta ka amshe maru doki gawo ko jaki da kanka za ka gane ya bai kamata ya manta me ya hau ba amma dai wuya ta sa ya manta me ya hau to haka rayuwar duniya take gasa ce ake yi yasa Allah ya ce mana wasari'u kuma ya ce mana sabis kuma ya ce mana fastabiku duk in kuna yi da wasu ka riga su shiga fagen kuma karka bari su cin maka kayi wa sari'u kayi wa sabi in kuma ka cimma wani a wurin himmata dage ka yi abin da za ka tsere mashi a fagen wa fi zalika falyatana fasil mutanafisuna ya ce wa na hannu nasiru ila ajalina ga munan muna tattafiya zuwa ga karewar ajalinmu ɗan shekaru da ‘yan watanni da ‘yan satuttuka da kwanakin da aka ɗibo mana to su ne muke tattafiya muna cinyewa tan kusa a amaruna shekarunmu na raguwa duk awa ɗaya an zabge duk minti ɗaya an zabge balantana kuma a yi wata balantana a ce shekara ana yi ana yi ana yi shikenan mala'ikan mutuwa na nan da lissafi sai to ga ga kwasoma na na bana a shirya listin duk wannan bana za su tafi mutum ya shekarun wani ma shi ke ma san me yayi ba ya ce wa ta dunu ne hayatuna ƙarshen mu na ta gabatowa kwanan karewar kwanakinmu kusancinmu ga lahira lahiran mu na ta matsowa ya ce nasiru gashi nan muna ta tafiya lahuna muna masu wasanni gabiluna muna rafkanannu la nahsibu li hadha al-yawm hisaba ya rubuta hisabun ya kamata ya zama hisaba ne ba ma ba ma wani lissafi domin wannan rana ba ta ma a cikin ajandunmu fitowar wani azulai din nan inda ka zan galiba irin wannan da zulai yake yi ba za a yi da almuharram ba Abdullahi ɗin nan mai ka tsara fito kaga dai satin farko duk ka gama ga karanta tsare-tsaren za ka ji ba maganar lahira ba maganar lahira wani ma ba maganar addini wani ma ba maganar Allah kawai dai shi ya gama tsarawa in ka ce ma ce insha Allahu ke kai ka cika zafin addini eh Allah ai ya su to sai ce la na hasibu li hadha al-yawm hisaba ba ma ma wannan rana lissafi mana ba ma lissafi da wannan rana wala na tajahhazu li hadha al-mi'adi kuma ba ma yin tattali ko shiri da kimtsi domin wannan alkawari da Allah yayi na cewa rana ta ƙarshe za ta zo qala al-hasan al-imam al-hasan al-basri sai ya ce mun shasha magana kan shiyar sai da shekara ɗari da ɗaya ya ce to an milu kai mutum kana buri an tu'ammara umaru nuhin a raya ka irin shekarun annabi nu walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sana illa 50 ama wannan shekara 150 na aka ce tsantsar na da'awa ne bayan an gama tsufana da awata ci nasara sai da ya kada shekara hamsin wasu mana suka ce a kafin a aiko shi sai da ya shekara hamsin daga nan ya fara da awa ya shekara ɗari tara da hamsin dubu ɗaya ta cika sannan bayan tufana ya shekara sittin kuma duk ya gama wannan kuma aka ce marigayi annabi nu yaya shi mai sittin da saba'in ko 10% ɗin shi ba kai ba amma duk an gama kuma sun kare yasa wani mai hikima ke cewa walau ita alfan thumma alfai ne badaha fala budda min yawmin tasiru ila al-qabri da za ka rayu shekara dubu da wata dubun da wata dubun dubu uku kenan ba makawata na sai mala'ikan mutuwa ya zo yace yace muna muna buratar a rayar da mu irin shekarun annabi nu kuma yahuda su ba sa koyi wannan mayantar mu kuma muna yin ta da hikima ne muna yin ta da hikima ne su yahudawa ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana da da da ɗayan su na furatar wai da za a raya shekaru dubu aba me zai yi to amma dai shi yana so dai saboda yana tsoron mutuwa ko baya son mutuwa yace wa amrullahi yatruku kulla laila al'amarin Allah kuma na kwankwaso mana kofofi a kowane dare kullun dare in ba kwankwasa naka ba, an kwankwasa na ne a danda irin taka masu su rayu shekarun annabi ne. Ana kwankwasa ya ce, wane ne ce mala'ikan mutuwa ne lokaci ya yi. Shi kenan, an gama, an gama, daga asabar ne ko ko lahadi wani abu da ya faru a Kano darasi ne sosai. Wasu likitoci sun taru a wani asibiti, ya ka ce, bari a kira, bari a kira babban likita wani consultant duk an kosa ma ya zo wani ma da ka ga shi kuka ya dan muku murmushi dai ka ji kaman ka warke aka ce daga baya sai aka ce likitan ba zai samu zuwa ba amma akwai wani da zai zo sai dai ya ce ai zai hakuri da an yi magriba zai zo aka faɗa wa patient dan ya hakuri da Allah da an yi magriba wannan babban likita zai zo kuma zai duba kowa wani mutum bakwai ne ko goma yana zuwa ana yin magariba kuma sai ga shi ya shigo a motar shi ya tuko motar da ya shigo ba a rude yake ba ya je inda ake fakin ya fakin yana buɗe ya sai tiri ya fara ɗaukar shi nan da nan aka ankara aka yi maza aka tare shi ana ɗaukar likitan da ya zo duba marasa lafiya sai aka wuce da shi emergency kafin minti sha biyar ya rasu an ce akwai mataimakin gwamnan jigawa ya zo da mahaifiyar shi ta gabanta aka zo aka an ce mata ga dakta ya wuce ga ga ga wani mara lafiya nan an wuce ne ba da san daktan bane can ba da ba sai ta ga an fito da gawar aka ce mata wani ne ya rasu to da aka fita da gawar ta ga an dan lafa haka sai ta ce ma dan nata wai likitan bai zo bane kawai sai dan ya fashe da kuka sai ce mata ai mama ai shine da ya shigo din ya rasu sai dauke ni mu koma gida na warke ashe abin su sa'a ne wala ta sa'a ne sai kawai mu koma sai mu gida warke ya kudin ku kawai na warke darasi ne sosai wanda ya zo zai duba wasu ashe shi ma shi za a fara duba kuma shi na shi ma ba na magani ba an gama a duba a gwada ai waye a ba an gama kuma a mai faru nan ta faru kuma ka san duba da za a yi mashi tafi na wanda zai duba shi shi kadai ne shi kuma na shi taron dangi aka yi duk wani kwararre ya zo na hanci ne na gashi ne na majina ne na numfa kowa ma ya haɗu dai ko ai kaza ne ko ai kaza ne ina ai idan lokacin nan yayi ba tsami ba dabara to amma al'amarin malaya alhasan basir ke ta al'amarin Allah yana kwankwasa mana dakunan mu a kowane dare in bai kwankwasa man ba to zai kwankwasa ma wani bai kwankwasa maka ba zai kwankwasa ma wani tun yana kwankwasa ma wani bai kwankwasa maka wata na zai kwankwasa maka ba zai kwankwasa ma wani ba nan ce lafiya ya kwanta ko wane ne ko menene ko menene an dai ta dai faru ta kare alasan basari kenan za ka samu wannan maganar a cikin az-zuhud na al-hasan basari yake to sai ga wasu baituka da mai sifatu safwa ya kawo yake cewa yu'ammidu dunya litabqa lahu fawafal maniyata qabla al'amal hasisan yurawwi usul al-fasili fasili fa'asha al-fasilu wa mata ar-rajul yace yu'ammidu zaka cimma mutum na da buri duniya litabqa lahu yana burin duniya da za ta wanzu mashi ya dade yana jan zaren shi sai ka ga ‘yan sittin da biyar biyar su wanda ake ce musu irin kokas na jam'iyyar nan ko sun zauna ana cewa to yanzu 2027 wani zai gwamna zai shekara takwas sai 2035 kenan to 2025 kai kuma mai gida kai kuma sai ka karba amma yanzu idan ya ci gwamna tunda ka san kowace jiha ana ba ta slot din minista ranka da kai kuma sai ka je sai kai minista kai kuma wani sai ka je kai sanata su biyar sai ka je duk sun rabe ma kansu abubuwa kuma takwas takwas suka tasa in wani ya gama takwas kai kuma lokacin to ga sai kai takwas in suka baka lissafi sai ga wajen ɗari da bakwai kake lissafi ko a ina suka ga za su kai to oho to wannan irin wani shine wannan burin da ake yi ya ce mutum na burin duniya ne ta bukalau ta wanzun mashi ya daɗe yana ja ya ce fawa falmani ya kablan amal sai mutuwa ta auko mashi kwatsam kafin cika burin shi kafin buri ya cika sai ga mutuwa hasisan yurawi usulal fasili wannan hasisan din da shi a ka'ida shi da a jinkirtar hasis shine yin abu da sauri akwai littafi alba'isul hadith a ilimi na musalawul hadith na bunu kasir kenan ga Allah ya amfani kuma da kalmar ko da suratul a'raf ko inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yatlubuhu hasisan yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan yana rufe dare da yini ya zulubuhu hasita daren na neman yinin da gaggawa yinin na neman daren da gaggawa haka suke yi alhasis abin da ya faru da gaggawa to hasisan yurawwi usul alfasili da gaggawa zaka ga yana yana yana shayar da dashen da yayi an ce alfasil shine duk wani abu da ake dasawa musamman cikin kananan tsirrai sai ka hango shi yana ban ruwan kabeji sai ka ga yana ba latas ruwa sai ga yana ba barkonu da tarugu ko shambo ruwa shi yana sa rai wai wannan dashen zai miƙe zai murmure zai ba da amfani kuma har zai shiga jiyar shi ne alfasil kenan fa'ash alfasil a hikima ta Allah sai dashen ya rayu wa matar rajul mutumin ya mutu an ce shi ai ya mutu na mai gonan kabejin na ai yanzu na koran na ya mutu ya mutu mutum bai da tauhidi ya fara ta'a to yanzu ba zai sai da kabejin ba kenan zai ka bashi shawara ya kasan kabari kasan kabari ya sa sai da kabejin ya gani shi kan shi ya san ba za ta sayi da ba shi yasa ya amsa kira dole to kawai sai ga mutum ya ya wuce hasisan yurawi usul al-fasili fa ash al-fasil wa mata ar-rajul mutumin ya mutu qala abu hazim salama ibn dinar abu hazim wanda yake da suna salama dan dinar ya rasu hijira na da shekara 140 mutum ne mutum ne hakim kwarai in kana yugunika min ad-dunya ma yakfika wannan wata wata salam magana ne fassarar ma tana buƙatar hausa mai cike da hikima. In kana yuguni ka mina duniya ma yakfika. In kana yuguni ka mina duniya ma yakfika. In abin da zai ishe ka a duniya zai iya wadatar da kai, to fa'adina aishin mina duniya yakfika. Mafi kankantar rayuwar duniya ta ishe ka. Akwai isa akwai wadata abin da ya ishe ka ba dole bane wadace ka abin da ya ishe ka ya bukata kenan amma abin da ya wadace ka sama da bukata to idan dan abin da kake samu zai ishe ka zai wadatar da kai to mafi kankantar abin rayuwar duniya ya ishe ka da ce kanka na ciwo wannan asibitin ya ishe ka ya ishe ka inda ana shiga a samu lafiya kai maka shiga za ka yi samun lafiya keke mashin ya ishe ka dan gidanka ta kurkushi ya ishe ka to sai ya kawo bangare ne ya ce wa in kana layu gunika idan ko mafi kankantar abin da zai isar da mutum a duniya ba zai wadatar da kai ba to ma yakfika falaisa shay'un yakfika ba abin da zai wadatar da kai a duniya ta kare ko ba abin da zai ishe ka har duniya ta kare ina ya nabi Allah madaukin sarki yake ta laukana libni adama wadiyan min zahab labta gasaniya da za a ba dan adam fage ko teku guda na zinariya labta gasaniya sai ya burin a bashi na biyu da za a bashi na biyun sai ya burin na uku kai ta tafiya wala yamla ujabum ni adama illa turab zaka ba abin da ke cika cikin dan adam sai turbaya yanzu ka duba yadda mawadatan nan za ga an lissafa kuɗin wani da kullum zai kashe miliyan hamsin zai iya shekara sama da tamanin in yau aka haife shi amma a haka za ga shi sai kai kuɗi na dare bai bacci ba in ba sa ma asuba ta kuce mashi a jami'i ko ya danyi wani masallaci irin na cikin gidan nan da safe ya rama baccin kafin ya sake fita yana ne yana lissafi ya za a yi ya rike kamfin shi na cikin triliyon wanda suka mallaki triliyon ba biliyoyi ba to kaga ya kasa wadatuwa da ɗan abin da zai ishi mutum a rayuwa. Nabi Isa alaihi salam da matsayi da yake da shi a wajen Allah. Aka ga ya ki yadda ya gina gida. Dan wayar wata bukka kawai ake yake kwana ka ce yaran Nabi Allah ba za ka gina gida ba? Ce in gina gida kwana nawa zan yi a duniya. In gina lafiya jiran in bai shi. a bukatar gida dan wancan bukan ta isa in ka tashi tafiya kawai kana kwance ta kana daura ciyawar ka kasa wani mai kabu kabu kawai sai jira maka kana jira wani wurin minti talatin an gama daura a gidanka ya dawo nan wata na aka gaina ta zirga zirga a ƙasa ce ana jela ko jaki ka siya ce matsayina a wurin Allah ya fi karfin ya bautar da ni a jaki wato in daura jaki ne mai ciyawa wannan magana ta ta annabawa ce mu ma iya daurewa zaman ka daure sai kai dawainiya in kuma ka sai ne shan mai sai kai dawainiya bai caji ma ga ita kuma ta tako mutum na sauka ko sallama bai muku ba sai ya soka sannan ce to assalamu alaikum sai ya tsata kaga shi kuma nan ne abin nan din shi in ya hango ku a gidan mai ta muku dariya ko in ya gan ku kusa da caja kuma ya ta roƙo shi kuma masifa shi ta tashi daga gidan mai ta koma cikin socket wahala dai sai an shata duk inda ka kewaya in na ka daga nal insana fi ka bai to mafi kankantar abin da zai ishe dan adam ka yadda ya ishe ka ka yadda ya ishe ka ya wadace ka za ga cikin magabata bal har a yanzu akwai waɗanda suke ɗaukar wannan salo da wanda wata ba sa ɗaukar duniyar da faɗi wani abin da ya mallaka zai yi ta ba zai sallama ga ba zai amsa sallamar kuwa ba ba zai gaisa da kuwa ba zai zauna ta da kuwa ba amma kuma zai je ya zauna to wannan shine yake cewa to wannan shine ya fahimci hakikanin duniya fa wallahi yace fa wallahi na rantse da Allah ra'aina may yamliku dunya rahala bi kafnin bi kafani da idanuwanmu mun ga wanda ya mallaki duniya amma haka ya tafi lahira ya tafi kabari da likafani ita wannan an yi ba iyaka ko manyan kasar ka kaje ka lissafa abin da ke faruwa kenan to kuma ka ɗauko tarihin mawadatan duniya mansa musa shugaban kasar mali ko sada basaraki a kasar mali ka duba abin da ya mallaka wanda ya ka tattara kuɗin wanda suka fi kowa wadata na yanzu ba su mallaki abin da ya mallaka ba mallaki abin da ya mallaka ba da za a dawo da kudin shi a dala da yana maganar kusan tiriliyan ɗari da wani abu ne ko ɗaruruwa a gudun tiriliyan ɗari takwas haka shi kadai ya sa in zai yi tafiya da yake mutum ne mai alheri don tiriliyan abin nan biliyan ɗari kaza sai a ɗiba duk garin da ya je nan me suke so sai su faɗa abin da suke so masallaci makaranta kasuwa jari hanya dama da an ji zai tafiya masu neman ayyuka sai su raka shi ana zan ya ce to kai ka zauna garin nan kai mana wannan yi in ya tafi haji zuwa da dawa ya kai shekara ku to tafiya ce ba ta gaggawa ba inda ya je duk koya kawai yake zai tsaya su zo a yi magana a yi kaza a yi kaza to amma duk wannan alkhairin duk wannan wadatar sai da aka rubuta shi a kundayen marigaya ya ka rubuta shi a kundayen marigaya yasa harunan rashid ya ce ma likitoci su koma gida ka wanda ya taba shi ba abin da za ku iya kuna kuna dacewa ne yadda sauran kwana amma in dai lokaci yayi an gama to ya ce da yawa mun ga wanda suka mallaki duniya rahala bi kafani ya mutu an rufe shi da likafani wa ra'ayna man la yamliku min ad-dunya wannan ma ya kamata ya zama shay'an ne ya rubuta shay'un man la yamliku min ad-dunya shay'an kuma mun ga wanda bai mallaki komai ba a duniyan nan shi ma rahala bi kafani shi ma an kai shi da likafani ita to me bambancin farashin kenan babu bambanci likafani ne dan wani kyalle rani ne iri daya tura kasa kowa za a yi mashi mala'iku su shigo daga nan bambanci ke farawa amma wajen rashin lafiya wajen jinya karka damu ya je wani babban asibiti karka damu an taba zuwa babban ba a dawo ba aka je karami aka dawo an sha babban magani aka wuce aka sha karami aka warke to ba wata damuwa zai fita wajen sallah sa a dace yayi in kana da wadata ka je sai kuma in baka da wadata to ga kanwa nan ko ga katala nan ga su shuwaka shikenan a dan jijjiga ai magani aka yi dace da sauran shan ruwa sai ga mutum ya murmure to inda bambanci ke fara zuwa kabari kamar yadda mala ya faɗa ne ce ta kawar jami'u inda hadihil hufra mutanen nan duka sun yi daidai a wajen wancan ranar a yi alkabun kabari wakta da kufi da kai da ha amma sun sha babban da juna a cikin kabarin wani an ce man rabbuka ya ce rabbi Allah wani an ce man rabbuka ya ce ha ha ha ta ta baci la da raita wa la talauta yanzu kai duk rayuwar da kai baka san Allah ba yace wallahi sami'tu an-nas yaquluna huwa fa qultu na ji mutane cewa shine Allah ni ma dai haka na faɗa na suna cewa shine manzon ni ma dai haka na faɗa Allah ya ce bai amsa ba da kuma ce lalle bai amsa ba daga nan sai duka ta fara ɓaci kenan zai bambancin farko ya fara zuwa ya ce fa in ma rauzatun min riyadil janna shi kabarin nan ko dai ya zama dausayi ne daga dausayin aljanna kamar da sai na Usman ya faɗa aw hufratun min hufarin nari ko kuma ya zama wani rami ne daga ramukan wuta rami ne daga cinan an wage shi mara rabo zai faɗa. sai kawo wani baiti yake cewa inna mad-dunya ila al-jannati wan nari tariqu wal layali muttajarun ko muttajirun a muttajar ya kamata ya zama dan wuri ne suna a ma'ana wuri yake ishara wallayali muttajarul insani wal ayyamu suku na magana tana na cikin az-zuhud na al-imam al-baihaqi yace inna maduniya ita duniya nan da ka ganta to kamar mashiga ce hanya ce ta kaiwa da komowa ilal jannati wan nar ko dai wani ya bi ta kai shi aljanna ko kuma wani ya bi ta kai shi wuta daka tariqun inna maduniya tariqun ilal jannati wan nar ko aljanna ko wuta dole ne a samu daya yace wallayali muttajar darare kuma sune wuraren kasuwanci in kana so ka buga kasuwanci mai dan karar riba a wannan rayuwar shine ka rike dare da ibada ta ci kai kiyamun laili ta ce karanta alkurani ta ci kai zikiri ta ci kai ayyukan da'a كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ‘yan kaɗan ne za ga masu neman aljannan nan waɗanda ake ba aljanna suke bacci da daddare. To ya ce dare shi ne lokacin cin kasuwar mutum da ya san me yake, wal ayyamu su kuma rana ko yau da kullum su ne kasuwan nan. sai lahadi akwai kasuwa litini akwai kasuwa talata akwai kasuwa to wa'annan dararen kullum akwai kasuwar da ake ci wata rana in ka waye gari sai ka ga malam ka faranta ran wasu ya fi komi muhimmanci a ibadun da kai in ka cire farillu wata rana sai ga ba faranta mutane rai bane akwai wasu abubuwan da su suka fi muhimmanci to haka za ka yi kullum akwai ibadar da ita al'umma ta fi bukata to kai maza maza ka saye ta ku yi ciniki kai da Allah ba Allah ranci zai biya ka karka damu kuma zai biya ka da ninkin ba ninkin inda ma so ila abu safwan lokacin da aka tambayi abu sufyan ar-ru'ayli ar-ru'ayli shine abu sufyan ibnu al-qama ana cewa duk kusan wanda na bibiya wanda suke rubutun tarihin shi za ga shekarun haihuwar shi kusan ba sa kawowa sun ce an kasa iya tantance shekarar da ya rasu wanda galiban malamai shekarar rasuwa ba ta bata musu lokaci shekara haihuwa ce ke da matsala shi za ga mafi yawan mawallafayin sun zo hikimar da suke yi shekarar haihuwar mutum suke kallo sai su rubutu tarihi kamar misali a ibn kasir a cikin albidaya wani haya in ka je ce maka shekara ta saba'in bayan hijira sai kawo maka ta al'amuran da suka faru in yi je can ƙarshe sai ce wanda suka mutu a wannan shekara to a wurin ne zai iya kawo tarihin wani abin nan ibn khildikan a cikin wasiyatul ayan shi ma shekarar haihuwar ita ta bashi sa'a mana ita ce madogaranci haka ibn hadar da ya zo zai rubuta malamai da suka rayu a karni na takwas wanda shi ne karni shi shi ma shekarar rasuwar ita ce ta rika bashi haske to haka suke yi amma shi wannan malami an kasa tantance hakikanin shekarar rasuwar shi wasu malamai suna cewa yana cikin ƙananan tabi'ai yasa daga cikin waɗanda suka haɗa zamani akwai al-imamul auza'i akwai yahya ibn abi kathir da sauransu wasu kananan tabi'ai ne wasu kuma manyan tabi'ut tabi'in ne da haka an ce ya ma yi karatu a gaban al-Imam al-Auza'i ka kuma al-Imam al-Auza'i ya rasu wajen shekara 170 haka da wani abu suna da da ban 150 kusan da wani abu suna tan bambancin shekaru da al-Imam Malik kadan to kenan zaka iya cewa shi ma wannan malamin ana kira san shekara rasuwar shi bai wuce karni na biyu ƙarshe-ƙarshen ƙarni na biyu. To shi ne yake faɗar wata magana, ya ce, Mahiyar duniya, mece ce duniya, allati zamma Allahu fil Qur'an, wadda Allah ya zarga a cikin Alƙur'ani, wallati yan bashi lil aqil ayyata jannabaha, wadda ya wajaba ya kamata ga mai hankali ya nisanta. an ce wani cikin ɗalibai ne ya zara ko ya ce mai shakar makalla muna da tambaya ya ce to me ce tambayar sai ce suka ce mashi wai wace duniya ce wadda Allah ya zarga wadda mai hankali ya kamata ya nisance ta fakala sai ya ce kullama ahabbta fi dunya turidu bihi dunya fa huwa madmu ko mula ce wannan mai kyau za ta saita kowa za ta saita na ƙasa za ta saita na sama ya ce duk abin da kake so daga cikin kayan duniya turidu bihi duniya da kake son duniya da shi ko da kake nufin duniya da shi fa huwa mazmu wannan abin abin zargi kana son gida ko to me yasa kake son gida dan ka kecere ni a duniya gidanka abin zargi ne kana son mata da ‘ya'ya don kai alfahari kawai a duniya, matarka da ‘ya'yanka abin zargi ne, kana son jari don kaza don kaza na duniya dukkanin sun zama abin zargi, ya ce wa kullama a hababta, amma duk abin da ka so min ha daga duniya, turidu bihil akhira da kake nufin lahira da shi, to falaita min ha. ba shi a cikin tarkacen duniya da ya zama abin dare me yasa kake son kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza na lahira shikenan ba ka da damuwa amma me yasa kake son kaza ai saboda duniyar kawai kuma Allah alƙawari in dai duniyar kake so man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ke wallahi wanda shi duniya kawai yake so to za mu ba shi duniyar in mun ga dama yasa za ga sana'a goma ba ita za ta baka kuɗi ba wadda ma ka renin kuma sai ga ita ce ake ta samu wadda ka ɗauka ita ce mai darajar sallah ya tara maka sai kawo ta annoba kai wata ja'iha ta tafi da abin to duk abin da za ka yi a duniya ka jingina shi da wani al'amari na lahira sai al'amarin duniyan sai ya zama na lahira me yasa za ka ci abinci don ka samu ƙarfi na yin ibada ƙarfi na tarbiyyantar da zurriyarka ƙarfi na sauke umarnin Allah da mandai zai zama cin abincinka abu ne mai kyau wannan maganar tana na cikin tazkiyatul nufus wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu yasifu dunya ali dan abi talib Allah ya yarda da shi ya ce yana mai siffanta duniya kashe shakayi karkashin jagorancin Abdurrahman ibn Muljam wanda suka mamaye su da kashe kusan shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijira ko arba'in. Salihu da Abi Talib yake cewa halalu ha hisabun wa haramu hannaru. Yace ban taɓa ganin muguwa irin duniya ba. Duk halal ɗin da ka tara za a yi hisabi. La ta zulu kadama abdin yawma la qiyamati hatta yus'ala an arba'in. da bai ce kafar kowane ɗan adam ba za ta bar inda ya tsaya a filin kiyama ba sai ya amsa tambaya hudu za tambayi mutum rayuwar shi za tambayi mutum ƙuruciyar shi samartaka kenan sannan za tambayi mutum dukiyar shi in an zo kan dukiya tambaya biyu za yi a karama kalla tun da ka balaga ka samu biliyan kaza yanzu ba za ka yi ganin biloniya ba yana kwana bai ci ba inda za a lissafa me ya taɓa shigowa me ya taɓa fita yanzu da kamfanonin da muke da layin waya za su ba mu statement of account eh wannan MTN ɗinka Airtel ɗinka waye naka Glo ɗinka shekara ashirin da kake recharging su baka bill ɗinka gani gobe za maka fadin ci a garin nan sai ta zuwa ana kai gaisuwa dan kayan aiki sun samu kayan aiki sun samu ba ma wannan kuɗin kawai a ritakar ka tafi to tsakanin ka ga Allah wayoyin wani iri kai bakar Abdullahi Abu Zaid a cikin littafin shi na Adabul Hati daga cikin ladubban waya shine kar ka kira sai inda kiran ya zama lalura sai ka kira shi kawai na kira ka ne mu dan yi hira a ka je ka sami Jafar gida mana da zaka kira shi ku yi hira kar kar kiran da bai da amfani kar kiran da bai da amfani to a tambaye mutum dukka abin da ka taɓa samu a duniya kaza ne da Allah ya kai ka tara su ya aka yi ka tara to sannan bayan ka gama bayanin yadda aka yi ka tara ya ce to kar ka matsa ya aka yi kuma ka kashi mun ji biliyan bakwai ta yiwu mutum fa ya mutu bai da komai ba sai da aka yi karo karo aka sai mai da kafa ne amma yana da biliyan bakwai a bayan Allah kuma da a kanta za a yi hisabi a kanta za a yi hisabi ya tambaye shi to ya aka yi kuma ka kashi sai wahala na yi noma na yi kasuwanci na yi aikin ofis na yi duk alƙasara ka abin da sama ya kai kashi ya aka yi ka kashi na sa data na kalli world cup ina ga wannan kowa ka faɗa ma haka ya ka faɗo kuma ga ta a lahira ne yan world cup din su ma ta yi world cup da su ta gama da su sun wuce kamar ba a yi ba to mutum zai wannan bayanin to sannan mutum zai bayani game da ilimin da aka ba shi me ka aikata da shi ba za akwai dan malam ka ki halin malam da ki da wutsiyar kare wani ma har kirari ake miki haka a ce ga ce ga alheri ga sharri ga kaza ga kaza to Ali dan Abi Talib yake cewa ita duniyar nan tsiyatta shine halalu ha hisabun halallin ta za a yi maka hisabi wa haramu annaru ita kuma haramcin ta kai da ya wuta ne to amma dai gara hisabin ku shi ma kuma abun tsoro ne dan yana cikin aqida ka ji cewa hisabi na daban tsoro maga ce haba man lahira hisabi to za ta kirga abin da bai yi bane to zo ma kirga a wannan bai da imani mulhidi ne ai dole ka firgita wa qila an ce uhiya ila daud alaihi salam an yi wahayi zuwa ga annabi daud amincin Allah tabbata gare aka ce ya daudu ya kai annabi daud inni la anzuru ila shaykh bi kulli yawmin sabahan wa masaa Allah ne ya ma annabi dauda wahayi ce ya annabi dauda da ce ka gani ni Allah kullun ina kallon dacci da tsoho bi kulli yawmin a kowane yini sabahan wa masaa Allah sai ya kalli tsoho da safi tsoho ya sake kallon shi da yamma Allah ce wa aqulu lahu sai in ce ma wannan tsoho ya abadi ya bawa na kabura sinnuka shekarunka sun girma warakka jilduka fatarka ta yi fake-fake wadakka azumuka ƙashinka ya sirance wahala kudumuka alayya lokacin tahowa da gabatowa zuwa gare ni ya yi fasta haimin ni ka ji tsoron alkadis ka ji kunya ta ya kai tsoho wannan wasiyar kullum za a faɗa wa tsoho fa inni astahayi minka ni Allah yana jin kunyarka in ka matsa zan cire rigar kunya amma yanzu kuma a haka za ga wani tsohon bai ma san ya tsufa ba yan ciwaci wannan ko kuma in ya ga yara haka ki me kuka yi me kuka yi mu da za mu ki sallah kuma mu sace fitillan masallaci a tebal waldan masallaci wai na ma yara faɗa ne wai bayan kira sallah sun yi yace me suka yi mu ba za mu yi sallar ba ko mu sace fitillar ruwan masallaci sace takalmin liman ku me kuka yi kawai dan kun yi sallah jiya dai ba yau ba kaga wannan mu bai shigo ba dallar riji sai an kama ki da su to ana so mutum in dai ya manyanta ya rika jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka wasu baituka ya ce ya buksu lil insani wannan salon zancen malami suna ta tausayawa ce ke wayo Allah mutum ina tausayawa mutum fi duniya yadda yake rayuwa a duniya wa inna lal amal ko da ya samu burin shi dan adam za ga yana da buri zai ka ya ce ai dama ni tun muna primary dama ni target dina in karanta kaza in zama kaza kuma gashi alhamdulillah yace yace ni wallahi tausaya maka nake yi dama an ce mutane kala biyu ne ko su samu abin da suke so ko su gara samun abin da suke so wanda ya samu abin da yake so zaka tausaya mashi dan wallahi godiya ga ni'imar Allah na da wuya wanda ya rasa abin da yake so zaka tausaya mashi domin hakuri game da jarabawar Allah tana da wuya tana da wuya yan kaɗan ne suke iya hakuri wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu haqqin awim da yana maganar yafiya ne ya ce to ya buɗu don insani abin tausayi ga mutum fi duniya a duniya wa inna lal amal ko da ya samu buri ya ishu za ka ga mutum yana rayuwa maktumal ilal an boye mashi duka illolin shi ƙila zai samu karaya gobe ko zai hadari gobe ko gini zai rubto mashi gobe ko zai gobara duk bai sani ba maktumal ilal an boye mashi illa ko zai wani kasuwanci da zai faɗi ko za a yi mashi rasuwa ko zai rashin lafiya ko dai duk wani abu da kasan na jarabawa ne da yake shafar ɗan adam wala nablu wanda kun bishai min alkhawfi wala ju'i na kasu min al-amwali wala anfusi was samarati wa bashir as-sabiri sai ce maktumal ilal fiha a duniya wa maktumal ajal kuma an boye mashi ajalin shi yanzu wancan likitan inda ya san rasuwa ce me zai zo ya asibitin ba gare ya gida ba ya taka mota sosai ya mutu a falo amma ina sai sani ba maktumal ajal ya ce baina ya rafi sihatin muna ganin mutum za ka ga yana rayuwa a tsakaninmu cikin lafiya muguta bitsan kaflan muhtabitan yana mai jin daɗi da lafiyan nan ya yi alhamdulillah kaza kaza ka yi la'atalin to sai kaza ce to fara ciwo to sai ga shi kenan salamar ya canza sai labari ya canza sai turanci ma ya canza komi kuma ya canza ya ce wa baina ma yujadu fiha tsawiyan qilan takal mutum na cikin rayuwar shi fiha a duniya sawiyan yana mai tattara abin da ya tattara na duniya filan takan tace mashi wani kira ta tace mala'ikan mutuwa kira shi karbo da lokaci ya yi turki ganin sai a ce ya ya ce fa'aufir hazza ya mutum ya ce ka cika duk rabo da kake da shi abin da yake nufi da wannan kamar yadda masu sharhi suka ce ka yi amfani da duk wata dama da kake da cikin ayyukan alkhairi liman yattabi'uhu ga wanda ya san abin da zai bi shi shine hasanu la'aman kyakkyawan aiki tunda ka san idza ma tabnu adama ittaba'ahu thalathatun ko in dan adam ya rasu abu uku ke raka shi aikin shi zai raka shi yan uwan shi za su raka shi dukiyar shi ma za ta raka shi dukiyar shi za ga duk ta zo ta raka shi mai tuka mai kaza mai tsare mai kaza mai juya mai kaza duk za su zo su biyo gawa annabi ya ce biyu za su dawo dan ba karama kuka ya cije su ba ba za su zauna ba da sauran kwanan da iyalai da dukiya sai su dawo sai a baro shi dayi kuma kila lokacin da yake rayuwa ba ba wulakantacce irin aikin an ce sallah ya ce wallahi ba lokaci wani ana kiran sallah ce wallahi wani rufon ne nake hadawa wannan rufin kuma ko baka gama shi ba za su kare shi za su kare shi yasa ta abin da zai ci karo da ibadar ka malam ko ma nawa ya aje shi ai honorable ne ba ni honorable aje shi yi sallah in ya ce kai ba ba ka aiki ka rika sallah wai wai wai wai shi ya ba da yake ba a sallah aje mata yake can da daddare ta cika hado shi da Allah da kaji kaji yadda muka yi da wani na san ka sani amma labarin maimaita jaddada kanana ta ka ba da suna ka ba da inkiya ka ba da lakabi to Allah na dawo wajen ka abin mafita shikenan to sai mutum ya sai wasiya ce fa ufir al hazza liman yattabi'uhu hasanul amal wanda ya san kyakkyawan aikin shi ne zai iya bin shi shi kadai zai cece shi to ya cika aikin shi ya kyautata aikin shi Suna ga sai mu dakata anan sai mu tashi cikin maganganun da al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya ya faɗa dama kamar yadda mun sha faɗe mutum ne mai mai basira kwarai da gaske mai hikima سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم